بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أشرين دا بقوي نيكو ga watan rabi'un thani hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu na'am talatin to ya cika kenan to allah ya shirye ni yau talatin ga watan rabi'un thani hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya daidai da sha biyar ga watan sha biyu shekara ta 2020 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka na ammar bin yasir da ke cikin wannan unguwa ta hausawar dan fulani a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin alhalal wal haram fil islam littafi ne wallafar dr yusuf al-qardawi hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 23 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata muna dai cikin bayani akan farauta a inda muka karanta wata gaba mai matukar muhimmanci da take da alaka da farauta akwai abin da yake da alaƙa da shi ɗan farauta ɗin akwai abin da yake da alaƙa da ita dabbar da za a farauta akwai kuma abin da yake da alaƙa da abin da za a yi amfani da shi wajen yin farauta ɗin to wancan satin mun karanta ma ya ta'allaku bi sa'id abin da yake da alaƙa da shi ɗan farauta ɗin idan farauta ce ta dabbar tudu ba dabba cikin ruwa ba to an sharɗanta wa ɗan farauta irin sharaɗin da aka sharɗanta wa mai yanka ma'ana irin sharuɗan da aka karanta mana a baya na wanda zai yanka dabba to irin waɗannan sharuɗan aka sharɗanta wa mai yin farauta ya zama musulmi ko ahalul kitab ko cikin waɗanda wasu malaman suka ce ya halatta a ciyan kansu kamar almajus da kuma as-sabi'in sannan kada ya zamanto farautar tasa ba da manufa ba ya zamanto yana yin ta ne don wasa kawai dinga karkashe dabbobi ba don ya ci ba ba don ya amfani ba ko ya siyar ya amfani da kuɗin kawai ya dinga raba su da ransu kawai shi kenan shine manufarsa kada ya zamanto wannan ita ce manufar shi ɗan farauta ɗin sannan sharaɗi na uku kada ya zama ya yi harama da aikin haji ko umra kada ya zama ya yi harama da aikin haji ko umara waɗannan su ne sharuɗan da ake bukata shi as-sa'id ɗan farauta ya cika to sai kuma ma ya ta'allaku bil masid wato abin da yake da alaƙa da ita dabbar da za a farauta ɗin dabbar da za a yi farautar ta kasance ta shiga cikin rukunin dabbobin da ɗan adam baya iya ko baya samun damar yanka su ta makogwaro ko caka musu mashi ta wannan kwarin da ake cakawa dabba ainihin wato mashi ya zama tsakaninsa da ita sai dai iya harbi ko ya aika wani karansa ko ya harba kibiyarsa ko bindigarsa ta harban masa amma baya shi da ikon da zai iya zuwa ya gaba da gaba da wannan dabbar ya kayan da ita ya yanka ta shi yasa da zai yanka da zai ainihin wato harbe ta da kibiya ko kuma ya aika karansa a kanta sannan kuma ya riski wannan dabbar tana da rai to kaga zai ɗauko wuka ne ya yanka ma'ana ya harbe ta kuma harbin ya samu amma dabbar bata kai ga mutuwa ba ya harbe ta a inda za ta iya ci gaba da rayuwa kila a kafa ya harbe ta ko a gefe ya harbe ta bai harbe ta inda zai zama mata makasa ba sai zo ya tarar da ita ta kasa tafiya amma tana nan to kaga sai ya yanka kaga sunnan yanka tana nan a kanta ko kuma inda ya aika karan shi ma karan sai ya galabaitar da ita har shi dan farauta ya zo ya tarar da ita bata mutu ba to anan ma sai ya yanka Allahumma sai dai inda ya zo in ya zo ya tarar da ita dama harbin da ya ya kashe ta to wannan harbin shine yankan ko kuma karen da ya aika karen ya cafe ta a gurin da ba za ta rayu ba da aka sai jo ya same ta ta mutu shikenan ko ya same ta da sauran rai amma ba za ta dan dau lokaci ba ma za ta mutu to wannan duk ba abu ba lalle sai ya yanka sai kuma abin da yake da alaka da shi abin da za a yi farauta da shi abin da za a yi farauta da shi nau'i biyu ne akwai makami akwai dabba makamin shine kamar kibiya kamar mashi kamar takobi dabbobin kuma irin waɗanda suke iya karɓar training ana iya ba su horo su karɓa su kuma tasirantu da wannan horon wajen umarni ko hani kamar kare kamar ainihin wato zaki ko wata daga cikin dabbobin da suke ainihin wato farma wata dabba su kuma kashe ta da kuma abin da ya shafi tsuntsaye kamar shaho kamar mikiya da makamantan irin waɗannan to waɗannan su ne nau'o'i guda biyu da ake yin farauta da su ko dai a yi da makami ko kuma a yi da ainihin wato dabba to idan za a yi ainihin wato farauta da makami to akwai sharuɗa guda biyu da ya kamata a kula da su na farko makamin ya zamanto irin makamin da yake zarcewa ne ya shiga cikin jikin dabbar ya yanke ta ko ya soke ta ya kashe ta ta yanda wato zartuwar makamin cikin jikin dabbar ko ji mata rauni to shine yake kashe ta saboda kaifin abin da aka ko tsinin abin da aka harbe ta da shi na fatan gani to anan ne muka tattauna wata matsala game da harbi da bindiga shin harbi da bindiga zai iya hawa irin matsayin harbi da kibiya harbi da wato da abin suka da mashi da kuma tsara da takobi ko adda bindiga za ta iya ɗaukan wannan to shine sai muka karanta cewa akwai ƙaramar bindiga da kuma ainihin wato babbar bindiga irin ta zamani wannan tana iya zama a madadin ainihin wato a kibiya ko mashi ko takobi ko wani abu mai kaifi domin kaga shi harsashin wato yana da ƙarfi kuma na ƙarfe ne ina zaton wanda zai iya zuwa ya keta cikin jikin dabbar ya fasa jikinta ko ya fasa mata ciki ƙila ma ya ma fice saboda karfinsa to saboda haka wannan shi ma tunda yana iya zartuwa a cikin jikin dabbar to in aka harbe ta da harsashi da karamar bindiga ko babbar bindiga ta mutu shi ma kamar an soke ta ne da mashi ko an harbe ta da kibiya to sai suka ce akwai wasu hadisai guda biyu duk da cewa ɗaya bai inganta ba amma akwai ɗaya daga cikin ainihin wato a a wato wanda muka karanta cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisin imam ahmad la ta'kul min al-bundukati illa ma zukiyat hadisin da da kuma abinda imam al-bukhari shi wannan la ta'kul min al-bundukati illa ma zukiyat shine wanda malamai suka ce bai inganta ba Sheikh Nasiruddin al-Albani ya rauna da wannan hadisin saboda akwai inqita'i tsakanin Ibrahim an-Nakhai da kuma shi Adi bin Hatim da aka waccan ruwaya bata inganta ba amma akwai wani athar da Imam al-Bukhari ya ruwaito daga ainihin Sayyidina Umar game da dabbar da aka kashe ta da bunduka wato bindiga yake cewa wannan ita ma mauquza ce tana cikin jerin ainihin dabbobin da aka hana ci wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natiha to sai malam yayi mana jam'i tsakanin wayannan wancan hadisin na farko bai inganta ba wannan shi kuma sai suka ce wato ita bindigar da ba a cin dabbar da aka kashe da irin wannan bindigar ita ce irin bindigar mu ta gida kamar yadda ainihin injiniya ya ce mana kamar bindigar toka an fahimta wanda ita dama irin ta 'yan farauta ce irin namu na local bindiga ko kuma wadda kila borusan da aka sa ba borus bane harsashin wani ainihin wato yumbu ne ko ainihin dandan kuwa aka busar da shi da shi ne ya zama su ake dura a ciki ana harbin to wannan ita ce in ta yi kisa ba za a ci ba amma irin bindigoginmu irin na wato na yanzu da ake yi na zamani kamar pistol din kamar rifle da ainihin muka karanta satin da ya gabata to wannan ita in an yi harbi da ita suka ce za a iya ci wannan din mun karanta ko to salisan shine matashiyar karatun mu qala al muallif rahimahullahu ta'ala ya ce saniyan kai saniyan abu na biyu daga cikin sharaɗin wato yin farauta da asila aljarih asilahul jarih wato makami mai kisa an ya zukurasmullahi alal alati inda rami shine ya ambaci sunan Allah akan wannan makamin lokacin da zai harba wa zarbi biha ya ambaci sunan Allah lokacin da zai yi sara biha da wannan makamin idan kibiya ce sai ce bismillah sannan sai ya harba idan bindiga ce ma sai ce bismillah sai ya harba idan takobi ce sai ce bismillah sannan sai ya sara in na sokawa ne kamar mashi shi ma sai ce bismillah sannan sai ya jefa wannan mashin domin ya je ya ciki wannan dabbar kama allama annabi sallallahu alaihi wa sallama adi bin hatim kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karantar da Ali bin Hatim wa ahadithuhu hiya al-aslu fi hadha al-bab hadisan Ali bin Hatim ko ababun farauta sune asali inda zaka yi maganar farauta to sai ka yi amfani da hadisan Ali bin Hatim to annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya gaya masa in zai harba makaman da zai yi harbin da shi ya ambaci sunan Allah sai kuma as-sayd bil kilabi wa nahwiha sai yin farauta da karnuka wani hauha da makamantan karnuka ɗin kamar zaki ko kamar shaho ko kamar mikiya da sauransu fa idza kana saidu bi kalbin aw bazin mathalan idan farautar shi dan farautar zai yi ta ne bi kalbin da kare aw bazin ko shaho mathalan misali fal matlubu fihi to abinda ake nema wajen yin farauta da waɗannan abubuwa awwalan na farko an ya kuna mu'allaman shi karen da za a aika ya zama malami wai har a duniyar dabbobi malami yana da kima idan aka samu malamin kare wai ya fi jahilin kare to ina ga dan adam malamin kare shi in ya je ya kashe dabba in aka aike shi wajen farauta ya je ya kashe ta za a ci amma idan jahilin kare ya je ya kashe ta ba za a ci ba in kaga an ci abin da jahilin kare ya kashe sai dai in zuwa ya galabaita dabbar bai kashe ta ba mai farautar ya je ya tarar da wannan dabbar kawai an tumurmusa ta ne ta kasa tashi amma ba wani abu da karen ya mata ya ɗauko kayanka to yanzu yankansa ne zai halatta masa amma ba wai tumurmusawar wannan jahilin karen ba kai jahilci ba kyau Allah ya raba mu da shi an fahimta to sai malai yake cewa sharaɗin wannan dabbar da za a aika ta zamanto malama ce an ilmantar da ita sharaɗin farko kenan na biyu an yasi da saidu li ajali sahibi ya zama dabbar da aka aika ɗin karen ko shahon ya zama yayo farautan ne dan wanda ya aike shi an fahimta shi yasa suka ce idan ka je ka tarar karen ya kama ya kashe ya fara ci to ba kai ya kama ba yunwa yake ji kenan ba ruwanka ba kai kama ba amma ka je ka tarar ya kayar ko ya kashe kuma ya kasa ya tsare ya ki barin gurin yana jiran ka zo to kai ya kama kaga kenan ta inda zaka iya gane kai ya kama ko kansa ya kama in ya fara ci to kansa ya kama sharadin ka ci abin da ya kama din shine ya zama kai ya kamowa an fahimci wannan sharadin shi ma yawwa wabita yake cewa wabita abiril qur'an an yumsika ala sahibihi la ala nafsihi wa bi ta'biril qur'an da ta'biri wato magana irin ta alqur'ani shine an yumsika ala ya zamanto an yumsika ala sahibi ya kamawa mai shine la ala nafsi ba kansa ya kama ba wannan shine abin da alkur'ani ya faɗa thalithan na uku an yadhkura smullahi alaihi inda irsali ya ambaci sunan Allah lokacin da zai aika wannan abun zai aika wannan karan nasa ko shafa kaga idan kai dan farauta ne kuma abin da kake yin farauta da shi kila kana hada abubuwa guda biyu kana harbi kana kuma da kare ko shahu to ka ji duk kowanne yadda ake amfani da shi idan da makami za ka yi ga sharuɗan da ake so ka cika idan kuma ainihin wato da, dabba za ka yi ma'ana kare ko shahu ga sharuɗan da ake so ka cika na farko ya zamanto ka ilmantar da shi ka gaya masa ga yadda zai yana jin umarni yana jin hani sannan na biyu ya zamanto ya farauto ko ya kama wannan dabban ne saboda kai na uku ya zama lokacin da za ka aike shi sai ka ambaci sunan sai da ka ambaci sunan Allah to da ka ambaci sunan Allah in ka aike shi ka ce kamo min ita ka tuna shi to in ya tafi in ya je ya kama ya kashe ka ci bai kashe maka yanka an gane wannan wa aslu hadhihi shurut asalin waɗannan sharuɗa da aka gindaya guda uku huwa shine ma na ɗaƙad bihil ayatul karima abinda ayan nan mai girma ta faɗa yas'alunaka ma za uhilla lahum suna tambayarka ma za uhilla lahum me aka halatta musu menene ya halatta gare su kul ce ne da su uhilla lakum at-tayyibat an halatta muku daɗaɗan abubuwa wa ma 'allamtum min al-jawarihi mukallibina da kuma abin da kuka karanta kuka koyar minal jawarihil mukallibin daga cikin dabbobi waɗanda suke yin kisa sannan kuma suka kamo saboda ku tu'allimuna hunna wanda kun horar da su kun ilmantar da su mimma allamakumullah daga abin da Allah ta'ala ya ilmantar da ku fakulu to irin wa'annan dabbobin da kuka karantar da su Allah ya ce ku ci mimma amsakna alaikum abinda suka kama muku wa zkurusmallahi alai ku kuma ambaci sunan Allah akan wannan dabban lokacin da za ku aikata to kaga wannan abubuwan kun ilmantar ku ya kamawa sannan kun ambaci sunan Allah kaga sharuɗan su ne ake bukata an ambaci sunan Allah lokacin da aka aike shi sannan dama inda zaka ce ka kasa matsawa ka ce dawo zai dawo na ba ta gane shine horon da ka bashi sannan kuma ka ambaci sunan Allah sannan kuma kai ya kama wa haddu ta'limu ma'rufun to iya wani irin qualification ake so karen ya zama ya samu wanda zai cancanta a yi farauta da shi sai aka ce wa haddu ta'lim gwargwadon ilimi ko karantas wadda ake so a bashi ma'arufin sananniya ce to wace irin wani irin karatu wani irin labul na karatu karen zai samu a tafi da shi farauta kaga kenan ba kowane kare kawai za a kama shi a tafi da shi farauta ba wa huwa qudratu sahibul kalb ala tahakkumi fihi wa tawjihihi bi haythu yad'uhu fayujiba wa yugurihi bis saydi fayandafi'a wara'a wa huwa gwargwadon ilimin da ake son karen ya samu shine ƙuduratu sahibihi ƙuduratu sahibul kalb ya zama sahibul kalb ma'abocin karen yana da iko ala tahakkumi fihi akan yanke hukunci ga karen wa taujihihi da fuskantar da shi ko umartarsa bi haithu ta yanda shi wannan karen ya du'uhu zai iya kiransa shi mai karen fayuji ba kuma ya amsa wa yugurihi bisait zai iya cuna masa dabbar farauta fayandafi a wara a kuma ya bita akwai inkiyoyi da yana abin nan yake masa da haka in yana so ya cuna shi akwai yaren da in yi masa ya san cuna shi aka yi zai tafi idan tsawa aka yi masa fada ake masa za ka ga ya san irin kalmomin da in mai shi yana ma fada yake masa kila za ka gan shi ma ya tattare kamar mutum ya dunkule guri guda yana dan karkada jelarsa kamar yana jin abin da ake gaya masa an fahimta wa yazjarahu fa yanzajira kuma zai iya tsawatarsa kuma ya tsawatu ala khilafin bainal fuqaha duk da cewa akwai sabani tsakanin malamai fishtiradi ba'd al ashiya cikin sharɗanta wasu cikin abubuwan nan almuhim abin da yake mai muhimmanci an ya tahaqqaqa ta'limu karantarwar ta tabbata ya zamanto an karantar da shi ya danganta kila a wani gurin abin da suke ake nufi da karantar da shi din shine waɗannan abubuwan da aka lissafa ya zamanto me shi yana da ikon yin hukunci a kansa me shi yana da damar ya umarce shi ko ya hana shi zai iya cuna shi ko ya tsawatar da shi almuhim dai shine karen ya zama ya samu wani ilimi wani horo wanda zai zamanto control ɗinsa yana hannun me shi ta yadda zai aike shi ko kuma ya hana shi wa huwa amrun shi ko wannan wani al'amari ne yudraku bil urf da ana iya sanin sa ta hanyar al'adar mutane yanzu kila yanda nan kake kiran kare in kaje wani garin ko kaje wata ƙasa su ba haka suke kiran kare ba ma'ana ba sunan ba in kana so ya tafi kana so ka kira shi kila akwai yaran da nan yan farauta kila inda zaka haɗu da su akwai yarurrukan da suke wa karnukan su kuma suna fahimta to kila in kaje wani gurin kuma ba irin wannan yaran bane wani yaran ne ake wa karnukan gurin kuma sun saba suna ji to da haka sai ya zamanto wannan abu ne da ana iya gane shi a riske shi bil urfi da irin al'adar mutane da haka in wani ya zo da karansa daga wani gurin to sai ya zo ya in yana so ya farauta da shi a cikin wata al'umma ko wani gurin to sai ya koyi yaran da su mutanen gurin suke amfani da shi wajen horon abin nan din kaga kenan saboda ya zamanto karen yana iya amsa umarnin ko ya hannu wa haddul imsaku ala sahibihi Allah ya akula min wato iyakar kamawa wato yadda ake gane kamawar shi wannan karen ala sahibihi ga mai shi ma'ana yadda ake iya gane karen nan ya kama wa mai shi ne Allah ya akula minhu ya zama bai ci komai ba daga ciki yadda ya kashe haka in mai shi zai kai awa ko fiye da awa bai zo ba to yana nan akan wannan dabbar ba zai bari ba don horon da aka bashi kenan zai iya tafiya ba gurin wani wata dabbar ko wani shi kuma ya dauke da haka ya kasa ya tsare yana gurin ko da me shi zai yi jinkirin zuwa nan da minti talatin ko awa ɗaya yana nan ba zai taɓa naman ba kuma ba zai tafiya ba gurin ba na fatan gane ma'ana shine haddul imsak ma'anan ana so a gane ya ne gwargwadon kamewar shi karan gwargwadon kamewarsa ga me shi shine kada ya ci wani abu daga cikin abin da ya kama قال صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم ce idza arsalta kalbak ko kilabaka almuallama idan ka aika karnukanka almuallama wa'anda aka ilmantar da su aka ba su horo wa zakarta smullahi alaiha kuma ka ambaci sunan Allah a lokacin da zaka aika su fa kul mimma amsakna alaika ka ci abin da suka kamo maka din wa in qutilna wa in qatalna haka ya kamata wa in qatalna ko da sun kashe illa an ya akula alkalb an fahimta ko illa an ya akula alkalb sai dai idan karen ya ci fa in akala idan karen ka je katarar yana ci ko ya ci fala ta akul kai ba za ka ci ba me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inni akhafu an yakuna innama amsaka ala nafsihi ina jin tsoro akwai shubuha a cikin cin da ya masa ita kwa shubuha kamar yadda muka karanta a baya wa famanittaqa shubuhati faqad istabara li dinihi wa irdi kiyayar ta ake yi ba a fada a cikin ta yanzu ka je katar ya kama kuma ya fara ci annabi sallallahu alaihi wasallam ce kawai ka bar shi ya ci gaba da ci me yasa yace domin ina jin tsoron kada ya zama ba kai ya kama ba kansa ya kama mafhum wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito shi hadisi na 5166 imam muslim hadisi na 1929 dukkaninsu suna cikin as-said wa zaba'ih hadisin adi bin hatim wa min al-fuqaha daga cikin malaman fiqihu man farraka baina siba'il baha'im kal kilab wa siba'il tayr kas saqar wato a cikin malamai akwai wanda suka bambanta tsakanin dabbobin da suke ainihin wato to mun yi tsallake? wani hadisi ya kawo to kai ma shi ya kama? to bari mu karanta shi sai ke cewa idza arsalta kalbak idan ka aika karanka fa akala min as-sayd sai karan ya ci wani abu daga abun farautar falata akul kada ka ci fa innama amsaka ala nafsi domin kansa ya kama fa idza arsaltahu amma idan ka aika karan fa qatala ya kashe dabbar farautar walam ya akul bai ci ba fa kul to kai in ka zo mai shi ka ci fa innama amsakahu ala sahibi domin ya kama wa mai shi ne ba kansa ya kama ba wannan hadisin imamu ahmad ya rawaito shi mithlu fi sahihain ko to kwatan kwatan wanda yake cikin sahihain shi ya kawo mun eh insha Allah to sai yake cewa wa minal fuqaha'i man farraqa baina siba'il baha'im a cikin malamai akwai wanda suka bambanta tsakanin dabbobi masu kisa kalkilab kaman karnuka wa siba'i tsayir da tsuntsaye masu kisa kasakar kamar gaggafa fa abaha ma akala minhu at-tayr duna ma akala minhu al-kalb wato cikin malamai akwai wanda suka halatta abin da tsuntsu ya fara ci na abin farauta amma banda abin da kare ya fara ci ma'ana kaga wancan hadithin ya ce idan ka aika kalbak karanka kaga lafazin kalb aka yi amfani da shi an gane to idan karanka ka aika sai ka je ka tarar ya fara ci shine aka ce kakkaci to amma idan shaho ka aika da ya je ya bubbuge tsuntsun ko ya kama abin da zai kama sai ya fara ci wasu cikin malamai suka ce zaka iya ci domin kare aka ce ba shaho ba wal hikmatu fi hadaini ash-shartain hikimar waɗannan sharuɗa guda biyu cewa idan kare ne ka aika ya fara ci ba za ka ci ba amma idan tsuntsu ne wato shaho ko ainihin wato mikiya ko gaggafa ka aika ta fara ci shi zaka iya ci to sai ce hikimar waɗannan sharuɗa guda biyu ta'alimul kalbi wa nahwi thumma imsakihi ala sahibi huwa sumuhu bil insan wai ta'alimul kalb ilmantar da kare wa nahwihi da makamancin kare kamar zaki da sauransu thumma imsakihi ala sahibi sannan da kamawar da shi wannan karen ko makamancin karen ya yi wa mai shi huwa sumuwu bil insan wannan wata ɗaukaka ce da Allah ya wa ɗan adam watanzihihi an ya akula fadalatil kilab watanzihihi da kuma tsarkake ɗan adam da aka yi an ya akula fadalatil kilab kada ya ci ragowar ainihin alkilab karnuka domin katare ya fara ci kima da martaba da matsayin da Allah ya wa ɗan adam a ce kare ya fara ci kuma kai ka zo ka ci ragowar kare ka cike an fahimci hikimar suka ce domin ɗaukakar da Allah ya wa ɗan adam shine ya ilmantar da karen karen ya je ya kamo a madadinsa ya ajiye masa ko ya jire masa ya zo ya kama ya zo ya ɗauka amma idan karen shi kuma ya fara ci to shi kuma ɗan adam ai ya fi ƙarfin ya ci ragowar kare sai dai kare ya ci albarkar ɗan adam ya ci ragowarsa to tun da shi ya riga ya fara ci to shi kenan sai mutum ya kyale masa wa fara'isis siba mimma yumkinu an ya tasahala fihi du'afa'un nufus wa fara'isis siba abubuwan da asiba dabbobi masu kisa masu kama dabba su kashe irin zaki irin kare din fara'isu siba farautar abin da suka kama mimma yumkinu an yi ta sahala fihi du'afa'ul nufus yana daga cikin abin da waɗanda suke da raunin tunani da raunin zuciya za su ga sassauci a cikin cinsa in aka ce kare ya kama kuma ya fara ci kuma a ce mutum ya zo ya ci wannan sai dai mutumin da yake da raunin ainihin annufos yana da raunin zuciya an fahimta ko fa amma idza kana al-kalbu mu'allama amma idan karen ya zamanto an ilmantar da shi wa amsaka ala sahibi ya kuma kamo wa mai shi fa sha'anuhu fi tilka al-hala sha'anul alati allati yasta'miluha as-sa'id to a irin wannan sha'ani a cikin irin wato al'amarin a cikin irin wannan halin daidai yake da kamar abin nan makami ne allati yasta'miluha as-sa'id wanda ainihin dan farauta yayi amfani da shi kan nibal kamar kibau war rimah da masu sai zama irin wannan karan aka aika sai je kashe bai ci ba sai ya tsaya to yanzu in ka je ka ci kamar ka harba kibiya ne ta je ta kashe ma kamar ka soka ka jefa mashi ne ta je ta kashe maka tun da bai riga ya ci ba sai ya zamanto hukuncin a irin wannan halin kamar wata ala wani makami kai amfani da shi kai farautar ina fata an gane to a irin wannan halin babu laifi mutum ya ci amma a inda kare ya fara ci to ɗaukaka ɗan adam ta wuce ci ragowar kare ina fata an fahimta wa zikiru smullahi inda irsalil kalb ambatan sunan Allah lokacin da za a aika kare ka zikirihi kamar ambatan Allah ne inda ƙazfi as-saham lokacin harba kibiya aw wakhzir rumhi ko so kamashi shine wakhaz ba'an kenan aw wakhzir rumhi ko so kamashi ko cakamashi aw darbi saibi saifi ko saran takobi ma'ana idan za ka aiki kare ka ambaci sunan Allah to daidai yake da za ka harba kibiya ka ambaci sunan Allah daidai yake da za ka so ka mashi ka ambaci sunan Allah daidai yake da za ka tsara takobinka ka ambaci sunan Allah wa qad amaratil ayatu bihi hahuna domin ayar ta yi umarni da shi ambatan Allah anan wa dhkuru smallahi alai kuma wadhkuru smallah su ambaci sunan Allah alaihi akan wannan abin da za su yi farauta da shi al-ma'ida kama ja'at bihil ahadithu sahiha al-muttafaq alaiha kamar yadda hadithai ingantattu wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka haɗu akan ingancin su yazo ka hadithi Adi bin Hatim kaman hadisin Adi dan Hatim wa mimma yadullu ala hadha ash-shart أنه لو شارك كلبه كلب آخر ومما نادق تكين أبين دا يدل على هذا الشرط يكي نوني أكن ونن شرط أنه cewa لو شارك كلبه inda karansa zai yi tarayya kalbun akhar da wani karan daban fa inna saydahuma la yahillu to abinda wannan karnukan haɗin gwiwar karansa da wani karan suka haɗu suka kama ku suka kashe to baya halatta an fahimci wannan idan mutum ya aika karansa ashe wani karan can shi ma ya hango wannan abun farautar da aka sai suka rufan mata su su biyu kai ka ambaci sunan Allah a naka amma baka ambaci sunan Allah a wani karan ka ba to da haka in suka yi haɗin suka samu haɗin gwiwa sai suka kashe abun farautar ba za ka ci ba domin ka ambaci sunan Allah a naka ɗayan kuma baka ambaci sunan Allah a kansa ba kuma baka san nawa ne fahina sa'ala adiyun annabi fahina sa'ala adiyun annabi sallallahu alaihi wa sallama qa'ila lokacin da adi bin hatim Allah ya kara masa yadda ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana mai cewa inni ursilu kalbi ni nakan aiki karena ajidu ma'ahu kalban kuma in naje sai in tarar da wani karan tare da nawa la adiri ni ba ni da masaniya ayyuhuma akhazahu a cikin karnukan guda biyu wanne ne ya kama dabbar to a irin wannan halin a matsayina na dan farauta in ji in ji adi yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ya zan yi ni na ambaci sunan Allah na aiki kare na da naje sai na tarar da wani karan tare da nawa karan ban san a cikin su su biyun wanne ne ya kashe shi ba ya kashe abin farautar ƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fala ta'kul to tun da haka ne ba za ka ci ba fa inna ma sammaita ala kalbik domin ai ka ambaci sunan Allah a naka karan walam tusammi ala ghairi amma baka ambaci sunan Allah a waninsa ba wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 2470 takwas imam muslim hadisi na 1929 duk kuma sun ruwaito shi cikin babu said wa zaba'ih wa ma yu'kalu min alhaywan fa idza nasiyat tasmiyata inda rami to ga wata mas'alar idan ɗan farauta ya manta bai ambaci sunan Allah ba lokacin da zai yi harbi awul irsal ko lokacin da zai aika karansa ko shahonsa faqad wada Allahu an hadhihi al-ummati al-mu'akhadhati bin nisyan wal khata to lalle ubangiji ta'ala ya sauke hukunci yayi na sassauci ga wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai kama ta ba da laifin mantuwa ko kuskure da haka mutum gaba ɗaya ya manta idan sa ya rufe ya gano dabbar kata gudu kawai sai ya aika karen bai yi bismillah ba ko kuma ya ɗame kibiyar ya manta bai ambaci sunan Allah ba ya harbe ta kuma ta samu kuma ta yi kisa kibiyar kuma bai ambaci sunan Allah ba to an yafe wannan mantuwar ba za ta haramta masa cin wannan dabbar ba wal yatadaraka zalika inda al-akal sai yayi bismillah lokacin da zai ci an fahimta in ya zo cin ya karya mantuwa biyu kuma ya manta lokacin da zai harba bai ambaci sunan Allah ba to in an gyara an gasa ko an soya ko an dafa in ya zo zai ci ambaci sunan Allah to nan ma in ya manta fa na'am shi ma dai an yafe masa na'am to in ya manta a loma wato a tsokar farko to in sai da ya gama tsab ya gyatse sai ya tuna aishi kuma bai ambaci sunan Allah ba lokacin farautar kuma gashi ya zo ya gyara shi ya cinye kuma bai ambaci sunan Allah ba me yace ihu bayan hari kenan ya ambaci da yanzu namansa ya ci nama halal ko kuma akwai matsala duk mantuwa ce da aka hukuncin mantuwa ya tanawalu haka ne yawwa da aka hukuncin mantuwa za a yi masa ba komai tun da manta ya ba da gangan ba ne kama marrafi zabihi kaman yadda ya gabata a wajen yanka babin yanka da muka ji kawai aka a matsayinka na mai yanka aka zo aka kawo maka dabba sai da ka yanka ta tsabta mutu sai ka tuna baka ambaci sunan Allah ba za a ci ai mantuwa ce wa qad bayyana indal kalam indal kalami ala zabihi mun yi bayani lokacin da muka tattauna akan mas'alar yanka alhikimatu hikima fi dalabi tasmiyati wajen neman mutum ya at tasmiyati bismillah ya ambaci sunan Allah wa ma qila hunaka yuqalu huna abinda aka faɗa a can na hikimomin ambatan Allah lokacin yanka dabba shi za a faɗa a nan din ma aidan duk hukuncin iri ɗaya ne to ga wata mas'ala idza wajada saidu maitan ba'da ramiya idza wajada saidu maitan ba'dar ramya idan ɗan farauta ya samu asaid dabbar farautar maitan ta mutu ba'dar ramya ko ramiyya bayan ya yi harbin sai ya bi sawu sai je tarar da dabbar ta mutu ya hadusu a hayanan wani lokaci yakan faru an yarni sa'ida sahamahu maharbi ɗan farauta ya harbi dabbar farautar tasa da kibiya fayusibu said kuma ya samu wannan dabbar thumma ya gibu anhu sannan dabbar sai ta ɓace masa shi ya san ya harbe ta da kibiya kuma kibiyar ta same ta ya bu sawu ta shiga cikin wani lungu ko ta shiga cikin wani yayi ko wata duhuwa ya neme ta ya rasa yana ta nema ya san ya samu kuma ya same ta yadda yake so ya samu amma ta rarrafa ina ta yi ina ta yana ta nema sai ta ɓace masa shine ma'ana sun mai giba anhu sannan sai dabba ta ɓace masa fa ya ji da hu da zalika daga baya sai ya samu wannan dabban mayitan ta mutu sai ya same ta a mace wa rubbama kana zalika ba'da yau ayyam wani lokaci ma za ga bayan kwanaki ba a ran da ya harbe ta ba sai bayan kwana ɗaya ko kwana biyu sai ya ganta ga kibiyarsa kuma ga ta mutu wa fi hadhihi hala a irin wannan halin yakunu saidu halalan to wannan dabbar farauta za ta iya zama halal za ta halatta bi shurudin amma da sharuɗa mutum ya harba ya same ta ta ɓace sai bayan awoyi ko bayan kwana ɗaya ko kwana biyu sai ya ganta amma fa ya tarata mutu to zai iya cin wannan dabbar amma da sharuɗa na farko Allah ya ƙa'a filma kada ya zama dabbar ta faɗa ruwa an ji wannan sharaɗi na farko kar ya zama ta faɗa ruwa a'a ya harbe ta kuma ta mutum bai ganta ba da ya tashi ganinta sai ya ganta a cikin wasu ciyawa ko wata duhuwa kawai sai ya ganta a nan a mace ba ta faɗa ruwa ba wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ramaita sahamak idan ka harba kibiyarka fadhkur ismallah ka ambaci sunan Allah lokacin da zaka harba fa in wajadtahu qad qatala idan ka samu abin da ka harba din kibiyar taka ta kashe shi fa kul ka ci an fahimta ko illa an ta ji da qad waqa'a fi ma'in sai dai in ka samu dabbar ta fada cikin ruwa fa innaka la tadri to anan ba za ka ci ba domin baka sani ba alma'u qatalahu aw sahamuk ruwan ne ya kashe ta ko kuma kibiyarka an sake samun shubuha to kuma muna da ka'ida fa man ittaqa shubuhati faqad istabara al dinihi wa irdi ga nama amma fa ya fada ruwa la'alla fadawa ruwan nan da ta yi tun da dama an harbe ta sai ta nitse ko wata dabba ta ruwa ta ji mata ciwo ko dai wani abu ya faru sai ruwan ya karasa kashe ta to yanzu ba ka da masaniya kila ta, ta mutu kenan a gefen ruwan sai kuma ta gangara in wannan ne kaga me ya kashe ta kibiyar ka amma baka sani ba la'alla kuma zafin harbin ya same ta taje tana neman kila ta dan sha ruwa kawai ta tuntsira tana tuntsirawa kuma ruwa ya karasa ta to yanzu ruwa ne ya kashe ta ko kibiyarka rashin wannan amsar sai kawai ka janye ka zari kibiyarka ka tafiya ka kabata sharaɗin farko kar ta fada ina ruwa wannan hadisin da ya zo da wannan sharaɗin imam bukhari ya ruwaito shi hadisi na 5484 imam muslim shi ma a cikin asaid wa zaba'i hadisi na 1929 hadisin da ya wannan sahabi adi bin hatim sharaɗi na biyu Allah ya ji da fihi asarar ligairi sahami sharaɗi na biyu kada ya tarar da gurbin wata kibiyar banda tasa ya yi sa'a yana zuwa ya tarar bayan kwana ɗaya sai ya ga wannan dabbar da ya harba ta mutu kuma kibiyarsa ce kawai a jikinta wace kibiya ce ta kashe ta kenan tasa ce amma yana zuwa sai tarar da kibiya guda biyu kila ya harbe ta tana gudu can ma wani dan farautar la'alla ba ma guje ne shi ma ya hango ta ya harbo shi ma kuma ya same ta da haka yana zuwa sai ta ragata ta mutu da kibiyoyi guda biyu kuma shi ya san ɗaya ya harba tasa to yanzu tasa ce ta yi kisan ko wannan kibiyar da ya gata nan from nowhere da ya gata nan an same ta ita ce ta yi kisan an fahimta shine Allah ya ji da fihi asaran ligairi samihi ya'lamu annahu sababu qatlihi ya zamanto kada ya samu gurbin wata kibiyar wadda ba tasa ba a jikinta ya'lamu wanda yana da masaniyar annahu sababu qatlihi wannan shine sababin kisa misali idan shi da yaje yana dubawa inda ya harba sai ga kafarta ya samu a shi ita kuma waccan ɗaya kibiyar ciki ta samu zato mafi rinjaye wacce ce ta kiza idan ya yi sa'a kuma shi tasa ciki ta samu wancan da ya ƙara harbowa shi kuma ƙafa ya samu wacce ce ta yi kisa to shi ne ya alamu annahu sababu qatlihi idan ya san cewa waccan ɗin da aka harba shi a matsayinsa na maharbi ya san waccan ita ce sababin mutuwar wannan dabbar to yanzu sai zare kibiyar sai ya jefa cikin ainihin wato kwarinsa ya tafi ba zai ci ba فعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قلت يا رسول الله عدي بن حاتم yace nace ya ma'aikin Allah armisaida nakan harba abin farauta fa ajidu fihi sahmi min al-ghad sai in tarar da ala wato kibiyata a jikin wannan abin farautar minal gadi washe gari to yanzu in na tarar ta mutu kuma iya kibiyata na samu yaya kenan faƙala sai ce idza alimta anna sahamaka qatalahu idan kana da masaniyar kibiyar ka ce ta kashe wannan abin farauta din walam tara fihi athru sab'in sab'in baka ga alamar wato gurbin wani zaki ko kura ko wani naman daji a jikinta ba fakul ka ce kana zuwa sai ka sa a kibiyar ka ce kawai amma kana zuwa sai ka tarar da haƙorin wata dabba ta finciki wani abu a jikinta to nan ma an samu shubuha amma in kibiyar mutum kawai ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ci ina ma akwai 'yan farauta nan ko akwai ne akwai mai dawa imam ahmad ya ruwaito wannan hadisin a cikin musnad ɗinsa hadisi na 19376 ya ce waɗanda suka fitar da wannan hadisin sun ce isnaduhu sahihun ala sharɗi shekai imam tirmizi hadisi na 1468 shi ma ya ruwaito shi ya ce hadisi ne hasanun sahihun imam nasa'i a hadisi na 4302 da kuma ibn maja hadisi na 3213 dukkansu sun ruwaito su su ukun ainihin wato a cikin as-said babu said wa sahahul albani fi gayatul maram haka sheikh nasiruddin albani a cikin gayatul maram da yawa wannan littafi ta'aliki shi ma a cikin shafi na 55 ya inganta wannan hadisin sharadi na uku Allah ya sila saidu ila darajatin natin kada wannan dabbar farautar ta fara wari sharaɗi na nawa kenan na uku na farko aka ce me kar ta fada ruwa in ta fada ruwa fa ba za a ci ba na biyu a tabbatar kibiyar mutum da ya harba ita ce ta yi kisa in ya tarar da wata kibiyar fa ba zai ci ba to sharaɗi na uku kar ka tara tun da an ce wani lokaci za ka iya rasa ta har sai bayan kwana ɗaya ko kwana biyu in ta kai kwana ɗaya ko biyu sai ka tara har ta kumbura ta fara wari to ba za ka ci ba sharaɗi nawa kenan uku ya ce Allah ya sila saidu kada wannan abin farauta ya kai ila darajatin natin zuwa matsayin wari fa inna ɗiba salima domin lafiyayyar ɗabi'a ta ɗan adam ta tahbithul mumtin tana ƙyamar abin da ya fara ɗoyi wa tashma'izu min tana ƙyanƙyaminsa an fahimta duk ɗabi'a lafiyayya ko nama ne irin na dabbobinmu na gida aka ce nama ya fara ɗoyi a za ga ɗabi'a lafiyayya ta ɗan adam tana ƙyamar wannan nama fadlan amma ya tawaqqa'u min dararihi ballantana abinda zai iya faruwa na cutarwarsa kuma tunda ya fara wari la'alla wani poison ko wani virus ya shiga jikinsa ko wata bacteria ta shiga cikin wannan kaga wanda kila shine yayi cause din warin ma kaga baka sani ba da haka banda abinda zai iya faruwa na cutarwar to ɗabi'a lafiyayya ma tana kyamar wannan naman tunda ya fara wari to waɗannan sharuɗan guda uku a kiyaye su وفي صحيح مسلم أتكن صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ثعلبة الخشن النبي صلى الله عليه وسلم يتي وأبي ثعلبة الخشن يتي إذا رميت سهمك شما دم فروت عليك يتي إذا كهرب كبيرك فغاب أي الصيد sai abin farautar da ka harba din sai ya bace ma salasata ayyam tsawon kwana uku ba gan shi ba wa adraktahu kuma sai daga baya ka riske shi ka gan shi fa kulhu ka ci malam yantun matukar bai fara doyi ba matukar bai yi doyi ba inda bai yi wari ba shikenan sai ka ci kaga waɗannan sharuɗan guda uku kenan rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi na 1931 a cikin as-said wa zaba'ih to wannan anan malai akalla duk wanda ya ji wannan karatun kuma yana haka farauta zai samu wani haske na yadda harkar farauta take a musulunci ashe musulunci ba ya yi kwandemin ba ya hana farauta ba a ana yin farauta amma ga dokoki ga tsare-tsare don mutum ya zamanto ya inganta nemansa in sana'arsa kenan ya halatta wannan sana'a tasa a addinance alhamr to lokaci yayi alhamru uwan laifi Allah kiyaye za a yi kwankwasa kuma game da kayan zuke-zuke da bushe-bushe da kayan tambele insha Allah a kansu za a ɗanyi magana ba mu sani ba ko za mu ji irin su kodin din nan irin su ɗan fakalin din nan irin ɗan totalin din nan an fahimta ko eh to a nan za mu ji insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik